الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهو أركم دساكي دعوة a darasinmu na wannan daura da muke gabatarwa na wato ilmul balagha wa alaqatuhu bil qur'ani was sunnati nabawiyyati mutahhara mun shigo cikin babi na majazi da kuma maganganun malamai a kansa kuma mun shigo majaz al-mufrad wanda imamu suyuti ya kawo nau'i sun kai guda ashirin karkashinsa mun faɗi nau'i na sha hudu sai kuma lokaci ya mura halinsa so insha Allah ta'ala za mu karkare za mu kare waɗannan daga na sha hudu mu isa zuwa na ashirin ko da misali guda mu bayar ko biyu daga nan kuma mu kare da matsaloli na majazi akan fasali na ƙarshe daga nan sai mu ɗora a inda muka tsaya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya cikin nau'i na majazul mufrad ba tarkib ba da kawo arrabi ashar sai ce aksuhu kina aksu itlaqul hal ala al mahall kinan nan itlaqul mahall ala al hal falyad'u nadiya ya kira majalisa amma ɗan majalisa ake nufi yace wa minhu at-ta'biru bil yadi an al qudrah ya kawo wannan bi yadi bi yadi mun tabarakallazi bi yadi mun kuma kace wannan kuskure ne a aqida ba a cewa Allah bai da hannu a'a za a bar shi a matsayin yana da hannaye amma shi sun yadda suke sannan muka kawo lahum qulubul la yafqahuna biha mun kawo wadansu adilla da ke nuna hankali da ilmi suna cikin zuciya sai dai kwakwalwa tana taimaka ma zuciya wajen aiki kamar yadda sauran gabbai suke taimaka mata mobil afwahi alal alsun wani lokaci sai a faɗi bakuna amma ana nufin harshe ya ƙuru na bi afwahihim ai bi alsinatihim an gane ko amma wadansu na iya cewa a'a bi afwahin din yana nan hakikarin shi domin harshe ba shi kadai ke magana ba akwai abin da suke taimaka mishi sai ya zama to nan utlika in mun ce bi alisirtihim ne utlika aljuz'u wa urida bihi alkullu wa bil qaryati an sakiniha was'al al qarya was'al ahla al qarya وقد اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد yace fa inna akhdha az-zina ghayra mumkin li'annahu masdar baka ya dokar zina ita kawa fal muradu mahalluha fa utlika ismu al-hal an gane ko wa akhdhuha lil masjid nafsuhu la yajibu daukar kawa wajen zuwa masallaci ba wajibi bane fal muradu bihi as-salatu fa utlika ismu al-mahall al-hal domin in ka sa sutura ai ba dole bane sai a masallaci za ka yi sallah ko a gidanka za ka yi sallah wanda shari'a ta yadda ka yi ta na goma sha biyar tasmiyatu shay'i bismi alatihi a sanya ma abu suna da sunan ayala wadda ake aiki da ita waje alli lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini halshi ba yana nufin halshi ba na mutane yace sana'an hasanan li'anna lisan ko ba haka ba li'anna lisana alatu yana nufin Allah ka sanya mini yabo domin mutane za su yi ka ne da harshen su amma mace waje an lisana an hasana ba ko Allah ya karba da Allah ce waje an ya lahum lisanu sidqin aliya ba shi ba har iyalan shi sai da aka bar su wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ay bi lughati qaumihi an gari ko sai wani ce harshen Hausa wani kuma ya ce yaren Hausa me yasa ce harshe saboda da harshen ne ake magana na sha shida tasmiyatu shay'i bismi duddihi a sanya ma abu suna da kishiyarsa shi yasa wani malami ya littafi al-addad wasu kalmomi wanda suna ɗaukar ma'ana kishiyoyin juna fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da abun da yake ga azaba mai radadi wal bishara haqiqatun fil khabar as-sa a wajen su malamai an ce bishara sai labari na gari duk da kyau sun ce a'a yutlaq fil khair wa fil shar saboda asalin shi daga albishra ne shi kudin arfi ya ji labari da alkhairi ko na sharri fata jikin shi tana sauya wa minhu tasmiyatu da'i ila shay'i bismi sarif anhu a sanya ma abin da ya kira ka zuwa ga abu zuwa ga abin da ya juyar da kai kaga nan shi ma abin nan ne kishiya ne wa kharraja alaihi qawluhu ta'ala akwai wani da kira sakaki yace misalin sa ma mana'aka alla tasjuda يعني ما دعاك إلى ألا تسجد أنغاريكو وسلم بذلك من دعوة الزيادة kina sai ce babu ziyara ciki da an ka ce Allah tasjuda kina an tasjuda domin su an tasjuda suke nufi suka ce ake nufi na sha bakwai idafatul fi'li ila ma yusihhu minhu a danganta fi'ili zuwa ga abin da ke ingantuwa zuwa gare shi tashbihan lahu جدارا يريد أن ينقض فأقامه يتي وصفه بالإرادة وهي من صفات الحي تشبيها لميله للوقوع بإرادته لما لمن أكيد أسكت بسير دابا تندى الله نتي يريدنا كان يريدنا دمي إرادته يفهمها الله تعالى نشا تقص إطلاق الفعل والمراد مشارفته أنا يتي وأبو يا أبو أما أنا في الجايو كساشيني مشارفة ومقاربته abu ya yi kusa wa iradatuhu da nufinsa nahu fa idza balagna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf in sun ka kare inda ku rike su a in ta kare inda ba wajen rikewa sai ya daura sabon aure ana fi in idda ta yi kusan karewa wa idza tallaqtum an-nisaa fa balagna ajlahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna kaga idza tallaqtum an-nisaa fa balagna ajlahunna fa amsikuhunna an ce fa balagna ajlahunna ana fi muqaraba domin an ce ku rike su to kuma mace in ta idda ta kare ai ba wajen ka rike sai dai a daura muku sabon aure in igiya ba su kai uku ba suka tubci an gane ku fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ay fa idza qaraba maji'u domin in har yanzu ai ba wajen kuma la yastaqdimuna wa la yasta'khirun sai na sha tara yace alqalbu na da ketare wasu misalai saboda suna da yawa qalbu nan ba qalbu zuciya ba nan qalbu a juyar da abu a cikin ilimin balaga in ma kalbu isnadin shi ne kalbu isnad a juyar da isnadi marmakon a ce mutum ya aikata sai a ce an aikata ma mutum shi na kira kalbu misali ma inna mafatihahu latanu bil usba kaga da an kace shi karuna makullan ma inda yake taskance arzikinsa latanu'u bil usbati asalin shi latanu'ul usbatu biha katta majiya karfi idan za su dauke su za su musu nauyi kidan su suke wahalar daukar su ba wai mafatih din suke wahalar daukar mutane ba wa harramna alaihi al maradi'a yace ai harramnahu ala al maradi'a musu Allah musu musu mu muka hana shi daga gare su bai karbi nono su ba an gane ko ويوم يعرض الذين كفروا على النار سنك تعرض النار عليهم wuta ake bijiro a kansu ba su ake bijira ga wuta ba duk da ke suna da bisu ce a farko za a bijiro da ita gare su daga baya kuma su ma za a bijira da su akan wuta za su bi ta sirari mun gane ko wa inna hu li hubbil khair la shadid sun ka ce asalin magana wa inna hubbahu lil khair son da yake malukiyar shi da adam to da sauransu sai ka misali karkashin na shatara kalbu atfin kalbu na atf maimakon ga wanda kamata a kawo farko sai a kashi kashi ya ba da misalin sun matawalla an hun fanzur ya ce asalin shi fanzur sun matawalla an hun amma wannan ba dole ba ne wanda tana yiwuwa sai ya koma inda zai iya kallon su da kyau sabani ne na malamai an gane ko sun madana fata dalla ya ce ta dalla fadana ya sauko sannan ya kusanto haka waɗansu malamai suka ce ya ce to duk da yake wannan alkal akwai wani malami a ƙasar najeriya ana kiran shi imam kalarawi to imamu ƙara rawi yana da matsala da malamai kun san galibi idan ka ce za ka tsaya ba gaskiya sai ka samu matsala tabbas to shi ne aka ce ƙara rawi ai bai iya tafsiri ba bai san larabci ba bai san nahawu bai san mantiki ba to cikin raddin da yake yi eh, bai san tauhidi ba ya ce ai duk tauhidin duniya cikin kulhu wallahu ya ƙari duk sharhar da za a yi ya ce sai dai a yi sharha amma da kafin cikin kulhu wallahu tauhidi ya ƙari ya ce kuma an ce bai san eh, nahawu ba Eh, mantiki nan zagi ma ya yi ya ce uwarka ce mantikin ya ce kuma an ce bai san nahawu ya ce yi ai nahawu karya ne da sharibtul ma'a da sharibtul ma'i da sharibtul ma'a ya ce duk dai ya ce don ubanka ka taba jin an ce ruwa sun sha mutum wai ma'ana ai an ce sharibtul ma'a a ce ruwa sun sha mutum ya ce na ai zai yiwa ba ya ce kuma a garin kano mutum biyu ne suka iya tafsiri kam ya ce da gani ya ce sai wanda mai tafsiri da turanci wai wani malami ne ke tafsiri da turanci kenan kaga duk sauran malamai da suka ce bai iya ba shi ma ya fitar da su ce wannan mai tafsiri da turanci mu kadai ne muka iya tafsiri a kano muka gane shi ba ya ce yana nan mun ce ma annabi prophet prophet prophet aka ce to ni dai ba zan zagi larabci ba turanci ba saboda shi ma yare ne jama'a amma wai in za a salatin annabi da turanci za a ce allahumma salli ala prophet
alamun muhammad yawwa kun ga wato malami idan makiya suka yi masa yawa wani lokaci zaga yana waɗansu abubuwa ba cikin yana so ba adawa ce idan ta yi ma zuciya yawa Allah ya kyauta al-ishrun yace abu na 20 iqamatu sigatin maqama ukhra a dauko wata siga a kawo ta wurin wata an gane ko zan dan bada misalin abu ɗaya kawai ya isa waja'u ala qamisihi bi damin kadhib sun zo da jini kadhibin ƙarya to ai jini daban ƙarya daban asalin shi makzubin fihi wanda an kirkira shi ne don ƙarya ya kawo misalai masu yawa wa min hawa min hawa min ha wanda biyu samu wani littafin na al'itiqan fi ulumul qur'an ne ba duka zai ga misalan da ya kawo sannan ya kawo faslun fihi anwa'un mukhtalafun fi addiha min al-majaz akwai abubuwa da aka yi sabani suna daga cikin majazi yace guda shida aka yi sabani ya ce daga ciki akwai alhasfu shine shafewa na biyu at-ta'kidu na uku at-tashbihu na hudu al-kinaya an gane ko na biyar at-taqdim wa at-ta'khir na shidda al-iltifat wadansu malamai sun ce wanda ana sa shi cikin majazi wasu kace ba a sa su cikin majazi al-iltifat iltifat da larabci don waɗanda dai sauran konsensu a tashbihu da alkinaya su ba su da matsala al-iltifat kin dai shi ya kamata in yi bayani kansa shi ne ana tsakan magana kan wani tsari sai a tashi sai a maida shi akan wani tsari shi ne ake kira al-iltifat wanda Abdul Malik bin Qurayb Abdul Malik bin Qurayb al-Asma'i ya kira shi shaja'atul arabiyya wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada sai ce laqad jibtum shay'an idda na akwai iltifat وقالوا أسلوب الغيبة ناسوتي اتخذ الرحمن ولدا تتي لقد جئتم بيتي لقد جاءوا شيئا إدابا abin da yasa shi kira shija'atul arabiyya saboda wanda baka jin tsoro ka gaya mishi magana yana nan to balin salama in baya nan sai Allah ce laqad ji'tum bai ci ja'u ba dan Allah baya tsoron kowa
haka mun gane wannan da kyau to wannan shine iltifat akwai irin shi da eh, daban-daban rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi ko baka ba innaka la inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kaga an kace in rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi ana magana ne da Allah innaka ba a ce innahu ba kuma sai ka ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ba a ce innaka ba a wannan wurin ba a wancan wurin ba yace to faslun fi ma yusafu bi annahu haqiqatun wa majazun bi i'tibarayn akwai wadansu abubuwa da an kace haqiqa ne kuma majazi ne yace huwa al-mawdu'atu ash-shar'iyya kalmomi na shari'a kassalatu sallah asalin sallah a lugha addu'a yin addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim an kace annabi ya musulmi salati ai addu'a ake nufi don ba wanda aka masa salati sai shi kaga yan kuka san wannan ba zai kaje cikin matsala yace kassalati waz zakati was sawm wal hajj fa innaha haqa'iqun bin nazar ila shara majazatun bin nazar ila lugha ya ce fasulun kuma fi wasu kuka bai da haƙiƙaci wal majaz akwai haƙiƙa wal majaz allafzu qabla al-istimal kalima wadda kafin a yi amfani da ita ya ce wa hadal qismu mafqudun fil qur'an bai cikin alqur'ani an gane ko qabla al-istimal ya ce minhu awa'il suwar farkon surori wadda suka ce ishara ce ثانيها الأعلام الأعلام irin su Musa Isa an gane ko ita ce wasu abin da hakikatu wal majaz tunda can cikin yaren su hakika ne yanzu an kawo su ba larabci bane asalin su shi yasa ba suka ce a kira su majazi thalithuha na uku al-lafz al-musta'mal fil mushakala kalimar da an kai fani da ita wajen mushakala asalin ash-shaklu shine kama to mushakala sun yi kamanceceniya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna to ai sakamako bai zama mutuwa mummuna amma an sanya mishi mummuna saboda mi yayi kama da shi wa makaru wa makara Allah sun yi makirci Allah ya musu makirci an sanya makircin Allah jazaa'un ne alai ba a ce faraddallahu alaihim ba ba sai ko mun fahimta ba da irin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida da salim fa man itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum da sauransu sha'in ya ce ƙaluk tarih shay'an nujid laka tabkhahu qul tutbakhu li jubbatan wa qamisa shi sha'ir ɗan uwansa ne yazo yana bako sai suka ce iqtarih shay'an ka faɗi abin da kake so asalin iqtirah ba da shawara nujid laka tabkhahu mu kyautata maka mu maka abinci mai kyau daga al'ijada ne ya ce ƙultut ba huli jubbatan wa kamisa ya ce ku dafa mini riga alkyabba ke nan babbar riga wa kamisan da riga ma'ana ni yanzu bukata ta ba abinci ba abinda fi bukata shine sutura ba ku gani sutura da ke sai da ita to waɗannan dai ɗan uwa a takaice babi na haƙiƙa da majazi ne ɗan ɗauko ni tsakaru ni ɗebo cikin waɗansu abubuwa da imamu suyuti ya kawo cikin al'itqan fi ulumil qur'an dan mu gane ko da mun kira shi majaz ko mun kira shi uslubin min asalibin lugatul arabiyya yana da alaka da alkur'ani rashin yadda da yana da alaka da alkur'ani shi ke sa wannan cewa bai da wani amfani ba zai ba mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam sai mu shiga yanzu mun dawo cikin albalagatu alwadiha صفحة 70 da biyar ya ce alisti'aratu tasrihiyya wal makniyya akwai wani abu da ake ce ma isti'ara isti'ara muka ce shine aro ka ɗauko abu ka yi aron shi ka aza shi ba wurin da yake ba a tasrihiyya wadda in ji malaman zaure sun ka ce an ka kurutas daga kururuwa ne sarraha ya daga murya ma'ana aka faɗe ta ƙarara walmakniya da wadda aka ɓoyi za mu zo mu ga shin wacce ce isti'ara tasrihiyya wacce ce isti'ara makniya idan muka zo cikin safha ta 76 a ƙa'ida ta 13 suka ce al-isti'aratu min al-majazi al-lughawi ita isti'ara tana koma daga almajazul lughawi majazul mufrad kenan wa hiya tashbihun ita aslin ta tashbihi ne hudifa ahadu tarafaihi an shafe ɗaya daga cikin rukunan tashbihi kenan in ka fahimci tashbihi to isti'ara za ta zo maka da sauki kenan akwai almushabbahu akwai almushabbahu bihi to cikin isti'ara ko a shafe mushabbahu a kawo mushabbahu bihi ko a shafe mushabbahu bihi a kawo mushabba yace to fa alaqatuha ita alaqa ta isti'ara mushabaha al-mushabahatu da'iman dole akwai mushabaha tunda tashbihi ne aka shafe daya kiran da ba asalin shi tashbihin ne amma da wani salo ne aka dauka sabanin na tashbihi wa hiya qismani yace ta kasu gida biyu tasrihiyya wadda aka fada karara karara wahiya ma surriha fiha ita ce wadda aka bayyana a cikinta bilafzil mushabbahi bihi an ka kawo mushabbahu bihi wanda an kai kamance ciniya da shi amma an ka shahi mushabbahu makniya ta biyu wahiya ma hudifa fiha al mushabbahu bihi aka shafe mushabbahu bihi amma wa rumiza lahu bi shay'in min lawazimihi amma sai aka sanya mishi rumiza alama aka sanya mishi alama daga cikin alamomin da za su sa a gane shi shine lawazim laziminsa yanzu idan aka ce mutum yana dariya laziminsa shine yana dare don mutumin da bai dare ba zai dariya ba ko ba ka da mani to wannan ita ce wato isti'ara ke to yanzu tunda an kawo isti'ara sai kuma mu je zuwa ga tasrihiyya da makaniya kafin mu kuma cikin al-itqan za mu je safha ta 82 yace taqsimul isti'ara ila asliya wa tab'iyya nan kuma wani taqsimi ne akwai isti'ara asliya daga asl ne ta asali wa taba'iyya akwai tarishi daga taba'u ne abinda ya biyo baya yace takunu isti'aratu asliya isti'ara tana zamantowa asliya idza kana al-lafzu alladhi jarat fihi fihi isman jamidan in ya zamanto lafazin da an kai amfani da shi suna ne jamid ba mushtaqqu ba kamar rajulun misali kalma ta rajul jamidun to idan cikin shi ne isti'ara ta zo to sunanta asliya yace takunu isti'aratu tab'iyya isti'ara tana komawa tab'iyya idan kana lafzu alladhi jarat fihi mushtaqqan in ya zama to mushtaqqun ne ciro shi akai au fi'lan ko fi'li yace ko suka ce tunda mutum bi suka yi littafin kullu tab'iyyatin dukkan isti'ara tab'iyya ko qarinatuha makniya kenan abin da yasa ka gane ta ka gane in dai an ce ma isti'ara tabaiya ce to qarinatu makniya ce wa idza ujilat isti'ara fi wahidin minhuma kuma in an kai isti'ara cikin daya an ka ce ga isti'ara ce asliya ko an ka ce ga isti'ara ce tabaiya imtana ijra'uha fi ukhra to ba dukan mawuta kenan da an ce isti'ara ce asliya bai yiwa ta zamanto tabaiya in an ka ce tabaiya ko bai yiwa ta koma mi asliya kuma in an ce tabaiya ce qarinatuha makniya ka sani ko mun fahimta to wannan shine abinda shi malam ya kawo idan ka diba akwai wani littafi sunansa at-tadribatul lughawiyya gashi da littafi ne sananne ga waɗanda suke karatu wani malami ne daga cikin manyan malaman kasar libya wanda mausu'a ne ya san fannoni daban-daban Sheikh Abdullatif Ahmad Shuwairi wanda malami ne bai taba karatu ba illa karatun suru amma har da profesoshi na yaren larabci a kasar Libya sun san da Faransa ya karantar da mu a sanar kula ya karantar da mu a sanar thalitha na san shi da cizo ne amma bai jima da rasuwa bai kamar yan watanni nan ne bana Allah ya masa rasuwa rahmatullahi alaihi wa rahimahullahu jami'al muslimin to yana da littafi at-tadribatul lughawiyya yayi mu jami'ar da muka yi karatu a ciki su suka neme yi musu wannan littafin ga professor shi amma aka zabe shi da yi shi yayi na farko tadribatul lughawiyya na dai da na biyu da na uku da na hudu wannan littafin suna da amfani kwarai da gaske akwai shi to ni dai ina da PDF eh zan tura ma yan uwa sai a sa cikin group a tura ma jama'a eh amma dai akwai sha'adat wannan ban sani ba amma dai ni ina da shi cikin pdf a hannuna eh dan kuma sa malam sai a tura ma yan uwa saboda suna iya su yi istikhraj su amfana da shi littafi littafin sa muhimma jiddan eh bai taba zuwa ba karatun suru yayi amma malami ne wanda mutafannin kwarai da gaske kuma amfana da shi Allah ya gafarta mu na gaba daya to cikin littafin juz'u thalith a safha ta 191 zuwa safha ta 195 ya yi bayani kan isti'ara da anwa'uha wannan zai in san baka wasu masadir ne wanda kana iya koma musu mun gane wannan amma yanzu cikin itqan da mu koma ba saboda mu nuna alakar wannan ilimin da mi ko wannan babin da alqur'ani cikin babi na annau thalith wal khamsuna nau'i na hamsin da uku a cikin littafin al'itkan fi ulubin ƙura'an sai ya ce fi tashbihihi wasti'aratihi babi ne wanda da maka bayanin tashbihin al'ur'ani da isti'ararsa to jiya mun yi bayanin mi tashbih yau kuma za mu zo wajen mi isti'ara adalla to yace faslun zuwijal mazazu bit tashbih an hada shine zuwija nan ba daura aure ba Eh, ko ba haka ba az-zawju wala kana nufin an-naw'u ukhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun ba nufin da matan su ba dan matan wani mushriki mumina ce in tabe kaka ta wajen fasara ka je ka fada cikin rami to babu ruwana in sun ka nemo ka yace to zuwijal majazu bit tashbih ko wa idan nufusu zuwijat bil ajsad ba da an daura musu aure ba a an dauko nufusu an hada su da jiki yace to zuwijal majazu bit tashbih fa tawallada bainahuma al isti'ara sai isti'ara ta zo lokacin da an kada ta tare da majazi fa hiya majazun alaqatuhu al mushabaha kaga ne ma shi ma ya tabbatar da wannan yace au yuqalu fi ta'rifiha al-lafdh al-musta'mal fi ma shubbiha bi ma'nahu al-asli lafzi ne wanda an kai amfani da shi dan an kamanta shi da ma'anarsa ta asali yace wal asahhu zance mafi inganci annaha majazul lughawi tana matsayin majazi na lugha wanda muka ce majazul lughawi shine majazul mufrad ba majazul tarkib ba wa qila majazul aqli wanda su malamai ce a'a majazul aqli ne shine majazul isnad ko majaz at-tarkib an gane ko to ya kawo dai maganganu na malamai saboda irin waɗannan abubuwan ana son ka san akwai sabani ga kaza ga kaza sai kuma yace far'un ma'ana ga wani far'i arkanul isti'ara kaga can ba su kawo arkanul isti'ara ba shi yasa wani lokacin yana da kyau ka yi mi ka abin nan koko sun kawo su amma cikin mi cikin albahar misali to mu ko tun da mun karanta bahas ba nan ba mu kai ga wannan bayanin ba ya ce to dai tana da arkanun salata guda uku arkanun isti'arati salata musta'arun shine kalima wadda musta'arun aka aro wa huwa lafzul mushabbahu lafzul mushabbahi bihi wanda za a kamanta da shi sai an aro shi wa musta'arun minhu da wanda an ka aro daga gare shi wa huwa ma'anar wa huwa ma'anar lafzul mushabbahu a ɗauko ma'ana ta lafazin mushabbahu wanda an ka shafe ba a zo da shi ba wal musta'aru lahu sai kuma wanda an ka aro don shi yace wa huwal ma'anar jami'a shine ma'ana wanda ya hada su kenan ga mushabbahu bihi shine musta'aru ga ma'ana ta lafazin mushabbahu bihi amma shi ba a kawo shi ba tunda mun ce an kaɗai ba a kaɗa ɗaya kaga shi mushabbahu bihi an shafe shi amma an zo da ma'anar shi wani abu da yake aikatawa sannan kuma almusta'aru lahu sai an ka kalli ma'anar da za ta iya hada su sai an ka gwabaya su tun ba a hada ba babu musta'aru lahu wancan na can wancan na can an gane ko takobi ne ga wannan ga wannan babu wuta amma da aka ba da pam sai wuta ta tashi don mu gane to anan kenan in ka gane wannan ka gane bi ka'idodin isti'ara al-musta'ar والمستعار منه والمستعار له مثال يتي فتنقسم باعتبار الاركان اركان الثلاثه الى خمسه اقسام ان انكلي waɗannan rukunai guda uku ta su gida biyar ya ce isti'aratu mahsusin li mahsusin tau a yi isti'ara abinda ake gani da abinda ake gani dukkansu ana ganin su bai wajihin mahsus kuma a zaɓi fuskar da ake gani kenan shi kan shi abin da ya haɗa su nahu washta ala ra'su shayba ar-ra'su mu fassara zauri gashin kai washta ala ya cika shayban da furfura fal musta'aru minhu huwa an-nar wanda aka aro daga gare shi ita ce wuta domin al-ishti'al lafazina na wuta wal musta'aru lahu ash-shayb wanda an ka aroma wannan fi'ilin shine furfura domin bata kama da wuta ba wal wajhu huwa al-inbisat abinda ake nufi shine inbisat shimfidar abu an gane ko da fadaduwar sa kenan wa mushabahatu daw'il nari an kamanta hasken wuta li bayadi shibi da kuma furfura kenan yadda hasken take tashi bal bal bal bal bal haka ne furfura ita ma take tashi bal bal bal bal ta hada kai wa kullu zalika mahsusun kuma dukkan su ana gani ana ganin wuta an san hasken wuta ana ganin furfura an san hasken furfura kuma an san yadda wuta take yaduwa kuma ana ganin da furfura take yaduwa akan dan adam mun gane wannan ko to bari mu je misali na biyu kan mu bata lokaci الثاني استعارة محسوس لمحسوس أما بوجه عقلي شيني شي المستعار ده مستعار آه، منه دكان سو محسوس ني أما أبين المستعار له نن سي شي زمانتو المعنى الجامع سي زمانتو عقلي نحن كلينا با محسوس بني يتي آه، إمام السيوطي يتي ابن أبي الإسبع ياتي وهي ألطف من الأولى شيء أو جنش تاما في أولى بويوا كما يدى الله يتي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يتي فالمستعار منه السلخ كلمة دا أكا لفظ مشبه به كلمة لفظ مشبه وأن أنك أروما شي شيني السلخ الذي هو كشط كشط الجلد عن الشاتي a fede abin nan ko akuya wal musta'aru lahu kashfu ad-daw'i an makanin layli ka gani kashfu ad-daw'i yadda ake yaye fata haka hasken yake zuwa ya yaye duhu yace wa huma hissiyani wal jami'u ma yuqalu min tarattub amrin ala akhar idan an sai in wannan ya zo wannan ya tafi in wannan ya zo wannan tafi a hankalci sai isti'ara ta uku ta fuskar arkan tunda ya ce guda biyar ne isti'aratu ma'qulin li ma'qulin bi wajhin aqli sai da banto da musta'aru da musta'aru lahu da musta'aru minhu duk hankali ne kan gari ko wahi altafu isti'arat ta fi wahala shine altafu yace nahu man ba'athana min marqadina kan gari ko yace min marqadina almusta'aru minhu arruqat bacci kan gari ko bacci ai annawu wal musta'aru lahu al maut shi yasa mai cikin hadisi annawmu akhul maut wal jami'u adamu zuhuri al fi'l abinda ya hada su shine ba a gani domin baccin ba a ganin sa an gane ko sannan kuma mutuwa ba a ganin ta kuma dukkan su lokacin da suke kama dan adam ba a ganin su ka yi kaɗan kasar lokacin da bacci zai ɗauke ka sai dai in ka kana cikin duniyar bacci in ba mutuwa ce haka ne da ta zo ƙare ka ta ƙare ka tafi ya ce to wal kullu aqli wa mithluhu wa lamma sakata an musa al-ghadab bil munasaba da wannan aya ce yan qur'aniyun suke kore azabar kabari saboda su ku sai da kuma ba sai al-qur'ani a ce wasu to kaga irin wannan in zaka tattauna da su dole sai ka fahimci alkur'ani nan za su ce haba kaji Allah ya ce kafirai za su ce man ba asala min barqadina to ana musu azaba ya za su ce man ba asala min barqadina to sai ka kasa ayoyi gida biyu akwai ayoyin da aka kafa hujja da su da azabar kabari amma ba karara suna nufin azabar kabari ba ma'ana ihtimali ne wani ihtimali qarib wani ihtimali ba'id kaga kamar ayar da ke karshen suratul mumtahana inda ake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور wannan ba ta magana kan sai azabar kabari don su alkai kafirai sun yanke kauna daga waɗanda suka mutu kama ya isal kuffaru kad ya isu min al-akhirah sun yanke kauna daga lahira ba sa ba su yadda ba da akwai ta kama ya isal kuffaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suka yanke kauna daga cewa mutanen da suka mutu ba za su tashi ba nan babu zancen azabar kabari amma akwai ayoyin da za ka suna bayani kan azabar kabari amma ihtimal nan ba ba'i bane qarib ne amma ba dole ba sai shi wala nuziqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbari la'allahum yarji'un za mu dan dana musu azaba adna to kaga sai suka ce na azabar kabari ake nufi dun al'azab al'akbari kafin akai zuwa ga azabar wuta to anan malaman tafsiri da su maganganu daban-daban saboda al'adna sifa ne ba suna bane to irin wannan ana samun sabani shin al'azabul adna wanne cikinsu albarzakhiyu ko ko al'adna a nan duniya shi kasu a usman albis kuce na al'adna a rufin nan duniya kamar yakin bazar da aka yi allah ya ɗanɗana musu azaba kafin mi kafin su ce can lahira akwai ayoyin da kuma suna nuna azabar kabari ne ƙarara misali annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'adab ko wato udkhulu ala fir'auna ashad al'adab waccan qira'a udkhulu ku shiga adkhilu ku shigar da su kiran mala'iku za su shigar da su kuma su shiga to kaga fir'auna a yanzu kiyama bata tsayu ba kuma Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha wuta ce wadda ake gitto da su akanta guduwan wa ashiya safiya da mareci kaga amci suna cikin wuta sai aka ce kuma wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsayu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kuma kabarin fir'auna ai mun san fir'auna yanzu ba ma ganin abin nan ba ba ganin ruhinsa amma jikin fir'auna kamar yadda wadansu malamai suke cewa jikin sa yana kasan misar wasu musu yadda cewa gawo fir'auna bace amma dai Allah ce alfal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wasu sun fassara liman khalfaka ga bani isra'ila suke zamanin sa wasu sun ce liman khalfaka duk mutanen da ba za su zo bayan sa khilaf ne bainal ulama to kaga yanzu in ka je ka gawo fir'auna zaka isi gawar amma kuma Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya ka isa kai in kada ana masa azaba akai sawa to amma kuma sai suka shuba su muka ah, to ai mutumin da zaki bi suka cinye shi to ya zai shi azabar kabari saboda amrun ne ghaibi ga ka tsaya kana munjara da su dan galibin yan qur'aniyuna suna da tasirantuwa da al-mu'tazila saboda su duk abinda hankali bai yadda da shi ba ba za su yadda da shi ba alhali sifa ta farko ta shiga aljanna Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi sai ka yadda akwai abin da yafi karfin hankalinka kuma Allah ya baka labari dole ka yadda in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin ga zuci dole ka yadda ba sani ko mun fahimta ba to sannan kuma daga cikin dalilan da suke nuna akwai azabar kabari mi Allah subhanahu wataala ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كان الله يتي سنة تكين نعمة كما سيكا زوكا بودا قبل ينكي باها غير ونعمل to yadda ka gaba ka gane ni'imar ba haka ne ita ma azaba ba za ka gane ta ba muna ganewa kun san muna cikin duniyar da kabar ganin kakarar an karanta an fassara a akwai rigimar da za a ɗauku sai ka shirya kuma kamar mace na kana da mata biyu ka auro mai lahiya kuna nan kuna ja kana mata abin da ka gada ma to in ka ɗauko yan duniya sai ka shirya rawa za ta ɗarfe in kiɗi ya canza rawa za ta canza eh wannan ba ɗarfe mu kuma duk mace ta biya an kawo ta fitina ce ba haka nake nufi ba kan mata su fice da a kuskure ko ba haka ba sannan kuma daga cikin dalilai shine a cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala yake cewa ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولو ترى إذ الظالمون في خمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم رانا نندسك متزائمس ونن عذابا kuma ba a ce ba da an ƙara ɗaukar ransu.
Wannan ƙari ne da kama da hadiyya da kafa ta annaru ko rasulun alaiha Zuwa shi ai.
idan mutum bai da wasu ayoyin da zai kara haskar da su suka ce ai wannan ko ana Ya maganar fir'auna haka amma nan za mu yi musu bayani me yasa aka yi ma fir'auna wannan azaba an gane ko ai shi ne annahu kafir to kullu kafir yasduqu alai hadha al-hukm bil illa kadhalika najzi kull kafur ko ne zaka kai shi sannan bata kare ba sai su to sun ji to ina na su kuma min markadina ana musu azaba kuma su ce mun ba asana min markadina sai a ce a'a ana musu azaba kabari amma lokacin da za a yi busa ta farko wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi su ma suna cikin man fil ardi sannan na thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun wallahi irin wannan karatu a ce ayi ta bal bal bal bal dalibai ilimi musa mu fahimci karatu saboda musamman ahli sunna mu ne duk aka taron ma da na ciki da na waje don mi don kuka muke rike da gaskiya wani wani wurin ya dace amma in dai nafsi za a bi aqida ingantatta tun mu ne muke shan wahala a ciki da waje to mushkilar ba a kashe ka bane an matsala ba a tutar da kai bane matsala wannan duk ya faru ga annabawa ba a daure ka bane matsala wa id yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka amma a kashe ka akan hujja a daure ka kana kan gaskiya a kore ka kana kan gaskiya alhamdulillahi rabbil alamin mun ji wannan na tsaya bakin nan misalin shi na uku cikin ma'qulun li ma'qulin bi wajhi na aqli cikin isti'ara yace walamma sakata an musa al-khata yace al-musta'aru as-sukutu yin kawaici inji malaman zori kai shiru kenan wal musta'aru minhu as-sakitu dubi asalin shi mutum ne wanda yayi shiru wal musta'aru lahu al-ghadabu yin fushi kaga fushi ai ba a ganin sa الرابع bari mu dauki na hudu da na biyar kim sai mu abin nan الرابع na hudu yace isti'aratu mahsusin li ma'qul bi wajhin aqli ya zama to ai isti'aran mahsusin ne abinda ake gani li ma'qulin ga abinda ba a gani bi wajhin aqli amma ta hanyar da za a hada su ta fuska ce ta hankali inda Allah ya ce masakumul ba'sa wad darra yace istu'ira al masu shafa an gane ko wa huwa haqiqatun fil ajsam domin abinda ake cewa ya shafe ka ai sai ya zama to jiki ana taba ka wa huwa mahsusun li muqasati shidda amma an yi amfani da wannan kalma wajen muqasa inji malaman zauri sun ce zujewa ka zo za a zuje ka kenan ma'ana ka dandani wahala kenan wal jami'u al-luhuq shine abu ya cin maka ya rishike ka daga lahiqa hula wa huma aqliyani kaga shan wahala in ba malamin shi ce na sha wahala ai ba ba ba irin wannan ruwan bane duka in sha ko ba karan bane to kaga ba a ganin sha kuma alluhuku yadda wahala take cimma mutum ai ba a gani sai dai aga dan adam ya cimma ko wani abu sai dai aga tasirin wahala tunda ita ba a gane ta ba ballanta a ga yadda take gudu ta cimma ka ban sani ko mun fahimta ba to kaga wannan sai Allah ya ce masu tuhumul ba'sa bari mu je kaso na na biyar kenan tunda ina bada misalai masu yawa alhamis na biyar isti'aratu ma'qulin li mahsus ay isti'ara abinda ba a gani li mahsusin ga abinda ake gani wal jami'u aqli abinda ya hada su hankali ne inna lamma tagha al ma hamalnakum fil jariya al musta'aru minhu at takfir abinda ake nufi da tagha asalin tagha ai shine mujawazatul hadd amma ana nufin lokacin da ruwa suka yawa suka cika duniya ko ba haka bane don Allah ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir yace wa huwa al-musta'aru minhu at-takthir wa huwa aqli an gane ko domin a ce ruwa sun yi dagawa abu ne hankali na da sifar tashi amma ba wai dan saboda ruwa suna dagawa bane wal musta'aru lahu kasratul ma' abinda ake nufi kuma ruwan sun yawaita wa huwa hissiyun ana ganin sa wal jami'u al-isti'la abinda ake nufi daukaka tumbatsa to kaga ruwa a ce sun tumbatsa sun yi girman kai bai yiwuwa sai dai a ce sun yi yawa wa huwa aqliyun aidan to ya ka misali irin wannan sannan yace wa tanqasimu bi i'tibari lafz ila asliya wa tab'iyya wanda mun yi bayani shi wa tanqasimu bi i'tibari al-akhar ila murashaha wa mujarrada wa mutlaqa kaga akwai murashaha akwai mujarrada akwai mutlaqa tana yawa cikin balaghatul wadih hada suka wuce ina fata an fahimci yace fal'ula fal'ula wa hiya ablaguha an yaqtarina bima yulaimu almusta'aru minhu in an ka ce murashaha shine a samu abin da ya dace da almusta'aru minhu tunda an ce sai an shafe ɗaya daga cikin su to ya an ka shafe ɗaya daga cikin su shin abin da ya dace da mushabbahu bihi za a kawowa ko abin da ya dace da mushabbahu za a kawo to in an ka kawo wanda ya dace da almusta'aru minhu to nan sai ta zamanto wato murashaha ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhu yace istu'ira lil-istira lil-istibdal nan shira ba ana nufin sai da sayarwa ba dan mutum ba zai kai kudi ya siyo bata ba abin da ake nufi amma ana nufin sun bada imanin su da mutuncin su sun yi musanya wal ikhtiyar ana nufin sun zaba thumma qurina bima yulaimuhu min ar-ribh wat tijara kaga sai an ka kawo abin da yake da alaka da mi da al-ishtira sai an ka ce fa ma rabihat tijaratuhu wani lokacin kuma athaniya an yuqarina bima an yuqrana ko an tuqrana bima yulaimu al-musta'aru lahu wani lokacin ba a kawo ma yulaimu al-musta'aru alminhu sai musta'aru lahu kamar yadda yace fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un kaga an dandana mata azaqaha Allahu libasal ju'i ai sutura ba a dandanonta yace istu'ira libasu lil ju'i an ka dauki kalima ta sutura aka sanya mai yunwa thumma qurina bima yulaimu al musta'aru lahu sai an ka dauki abin da yake dacewa da ita yunwa domin ita ce aka yi isti'arar danta min al'izakati na ɗanɗano domin mai ɗan mai yunwa shi ke jin ɗanɗanon abinci wasalita allah ta ƙura na bai wahidin min huma wato kaga ita kuma wadda ba za a kawo ta yi ikhtirari da daga cikinsu ba wannan dai don ka gane yadda ake rarraba ta ne kenan ta farko ita ce murashaha wadda an ka kawo ma yula'imul musta'aru minhu ta biyu mujarrada ma yula'imul musta'aru lahu ta uku kuma mutlaka wadda ba a kawo ma yula- ma, eh, abin da yula'imul mur- eh, al-musta'aru lahu ko minhu ba ina fata an fahimci to ina ganin za mu iya barin eh, masa'ilkinta haka dama don mu kawo ƙawa'id ne idan za a tattauna mutum ya san menene ake cewa da an ce isti'ara murashaha mutlaqa sai ka ji suna ta yi shirme a ba shirme bane inda ka sani da zaka gane me ake tattaunawa to rashin baka san abin da ake baka ce shirme ne ka ka ƙara ka daga cikin matsalar nan ba za ka yi karatun ba to kuma in baka yi karatun ba shi ba larabin da aka sabkar da alkur'anin da yare shi ana magana yana ganewa kuma in kullum kana cikin inda kake to da ka je cikin waɗanda ba kai din ba ba mutanen ka ba ka ce ni baka da hujja ke sa mm ko ya ka iya in ka san yadda abin shi ke to kana iya gane yadda an da amfani da yadda ba amfani amma kai da an baka kawo baka sami da aka ce baya zaka kace abu bai da amfani mun gane wannan da kyau to don haka mu yi kokari yan uwa mu fahimci matsaloli na ilimi gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu na ilimi bayan mun yi isti'ara asliya wa tab'iyya za mu zo a safha ta 89 gashi ma sun kawo shi تقسيم الاس- الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة كاغريبي أنا ررباتكم مرشحة ده مجردة ده مطلقة سنكاو ما ودنا آية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لكم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ودنا آية سنكاو سكي مسلي أما مكائدة كوي زامو دوكا سنكتي القواعد الاستعارة المرشحة استعارة ود أم مرشحة أصلا الترشيح شيني زائه كما كان بني شيسا زابي أكي كده الترشيح ما ذكر معها ملائم المشبه به ود أنك أنبتا أتكنت abinda yake dacewa yake dacewa da mushabbahu bihi ko an kawo shi ko ba a kawo shi ba kenan shi mushabbahu bihi ko ba a kawo shi ba idan aka kawo ma yula'imuhu to sunanta ta fuskar wannan ma yula'im isti'aratun murashaha ƙa'ida ta sha takwas a cikin littafin tun daga inda suka zo suna sawa alama al-isti'aratul mujarrada ita ko isti'ara mujarrada ma zukira ma'aha mula'imul mushabbah wanda an ka kawo mula'imul mushabbah ko da an kawo mushabbahu ko ba a kawo shi ba domin in an kawo mushabbahu bihi ta zan kasurihiyya in an shafe mushabbahu bihi ta zan makaniyya can wancan mun kari in an kawo abin da ya dace da al-mushabbahu bihi ma yula'imuhu fa hiya murashaha in an kawo abin da yake dacewa da al-mushabbahu ta zan al-mujarrada yace to al-isti'ara al-mutlaqa akwai isti'ara sunanta mutlaqa aro sakakki in zamu fassara da Hausa kage ga kace isti'ara mutlaqa ka buka ce wai aro sakakki ko kaga ne da aro sakakki wanda bai da kaidi yace ma khalat wadda ta wofinta ba ta tare da shine khala khala wani lokaci yana nufin mi yana nufin abu ya shudi wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul akwai kuma khala yana nufin abu ya wofinta vid bai da komi kongo an gane ko sai a ce hadal amr la yakhlu min mushkila kina akwai ta ma kala min mula'amatil mushabbah bihi aw al mushabbah wanda bai da abin nan bai da cikin isti'ara ba a kawo abin da yake dacewa ba da al mushabbah bihi da al mushabbah ya kamata su kawo wal mushabbah sai sun ka kawo au domin an ka ce au akwai matsala domin an kawo ma yula'imul mushabbahu bihi ta zammi ta zammi rasha in an kawo ma yula'imul mushabbahu ta zammi mujarrada to su sun ka ce au marmakon su ce ma khalat min mula mula'imatil mushabbahi bihi wal mushabbah haka ya kamata lantarki ya kasance ban sani ko mun fahimta ba domin an ka ce ɗaya daga cikinsu ai da an cire ɗaya daga cikinsu wato ta ko ta zama murashaha ko ta jan musharrada amma in babu su gaba ɗaya lokacin da za ta zama mutlaka to dan mi sun ka kawo awu karatu ne shi yasa kakka zamna kana ɗaukar nassi kawai ka karanta haka kawai ba tare da kana hankalta mu yake faruwa ba nan dole ko mu ce bu su ahama ba ma'ana bu su farga ba suka kawo au ɗaya ko mu ce sun yi mantuwa ko kuma ce a'a sun yi amfani da usulubin da sai malami yake gano shi shine au tana da ma'anoni daban-daban ba wai ma'ana guda take da ita ba ana ganewa da kyau duk harafi da gaggani a larabci ka yi hattara ba ma'ana guda yake ɗauke da su ba akwai wani malami da littafi ya sa huruful ma'ani ina ganin ya dira sa kansu harafi 105 ne a cikin yaren larabci da huruful jarri da nanasu da wane ne duka tattarufu 105 ko wani harafi akwai littattafai da malaman usulul fiqh da malaman lugha suka yi akan huruful ma'ani ko wani harafi ma'anar da yake dauka dan wannan matsalar mu in aka so ana koyo kar dauki annahul wadih an ka ci maka huruful jarri an ka kawo min da ila da ala da fi sai a barkan a kai a fahimta ka bakin waɗannan harufan ne a'a an baka kaɗan saboda su suka dace da kai yanzu kafin a je gaba huruful jarri guda ashirin da ɗaya ne bal ma a kulliyatu da'awar islamiyya wani ɗalibin ilimi ya yi ina ganin ɗan ƙasar pakistan ne ya yi bincike akan huruful jarri wa dalalatuha wa asaruha fil ahkam kusan safha ɗari biyar da wani abu ya rubuta muna ji ko akwai wanda wawun harful wawu ya rubuta doktora a kanka saboda mi saboda mun dauki ilimi arha yadda kasan an kawo zogale ta sha kuli haka muka dauki ilimi wallahi yana daga cikin abin da ke mai damuwa ya ilimi ba wasa bane kuma a dauki ilimi ga waɗanda suka fahimce shi dan a isar da shi ilimin da ya kamata in muka zo misali huruf duk da kake gani na larabci akwai al-ishtirak akwai harafi yanzu misali in mun ka zo muna karatun nahu an ka ce ja'a muhammadun min albayti ila almadrasati kaga da ka ce min harful jarri albayti ismun majrurun bimin wa alamat jarri ala kasrat adh-dhahira ila akhirih ila almasjid ila abin ila almasjid almasjid ila harful jarri almasjid ismun majrurun abin bi ila wa alamat jarri ala kasrat adh-dhahira ila akhirih sai a ce waye an gani ni an gani ko ba haraba to yanzu lokacin da za a zo a ce da kai min ma'ana nau gare ta cikin larabci min ma'ana nau take daukar larabci da kai da mai karantar da kai dole sai kun koma makaranta ana ganewa min tana daukar ma'ana ɗai ɗai ɗai a wajen wadansu malamugan lura har ma'ana goma sha biyar ka ji ka koma cikin google zan baka wani dan abu mai sauki kusan akwai sheikh google sunan sheikh google ka ka rubuta al muallafat fi hurufil ma'ani sai ka samu na lugha ka samu kuma na usulul fiqh min tana daukan ma'ana amma akwai littafi ana saurin samun shi nan kasashen mu zan baka shi shi da yake da gaugawa ana yin samun shi sunansa mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari a dike da kyau min tana dauka ma'ana sha biyar sun ka ce za mu faɗi wasu daga cikinsu min tana iya zuwa littabi'iddo ta nuna maka sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd allati minhum man kallama Allah ay ba'dhum kallama Allah sannan min tana iya zakkuwa litta'akidi ta'akidin nan kuma uku litta'akidi al-mubtada wa litta'akidi wato al-fa'il wa litta'akidi al-maf'ul ya ahlal kitabi قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير asluhu an taqulu ma ja'ana bashirun sai aka ce min bashirin sai ka cire wannan min kamar da shi fa'ili dan babu fa'ili anan amma an kara min litasrih fi at-ta'kid li ikhrajiha min at-tansis ala al-umum ila adh-dhuhur fi al-umum inji malaman usul al-fiqh sannan tana da kwalin ta'kid fi al-mubtada laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin gairu asalin shi malakum ilahun gairu huna sannan kuma ana kara ta qablal maf'ul ma'ana ya zamanto shi maf'ulin da za a kawo sai a kawo shi sai a ƙara mai min ma ra'aitu min ahad kaga ma ra'aitu min ahadin asalin shi ma ra'aitu ahadan sannan min tana iya zakkowa matsayin ala a wajen wasu malamai wa nasarnahu min alqaumin alladhina kazzabu bi ayatina ay wa nasarnahu ala alqaumin alladhina kazzabu bi ayatina sannan min tana iya zakkowa bi ma'ana inda sun ka ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a ay inda allahi shay'a sannan sun ka ce min tana iya zakkuwa libtida ilghayar zamaniya lokacin da zamani zai fara la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ay ibtida awwal yawm sannan min tana iya zakkuwa libtida ilghayar makaniya subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sannan min tana iya zakuwa littamyizi wa tafsili bayna shay'aini walau wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay yumayyizu bainahuma sannan min tana iya zakuwa lil badaliya ta nuna wannan badalin wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah to yanzu kai cikin minna haƙi kuma kana ganin kai hana da gare ka karatu an kai karshe aiki bai samu ba to don allah ɗan uwana ina kira a matsayinmu na ɗalibai ba komi ne muke tumamuci kuskure ba ne ka rinka sanin ƙimarka ka san darajarka ka san inda ilimin ka ya tsaya ka daina tunkara abin da ya fi kafinka idan matsala ba bincike ake ba aka zuba dalilai cewa an yi kuskure ba a gane wane ne akan gaskiya yake kuma bari ganin mutum ya fahimci ilmumuka ka ce ya yi kuskure a'a hanyar da za ka bi in ma kishi ne za ka yi ko ma ka yi karatu kai ma ka gane karatu cewa ya yi kuskure kana kara mishi daraja ne ba kana zubi mishi daraja ba kuma da wannan za a yaƙe ka har cikin aƙida wanda lugar da kake gani da ita 'yan shi'a suke amfani da masu 'yan shi'a suna koya ma ɗalibansu falsafa da jadal da mantik an gane ko su ne manya-manya ilimukan suke koya waɗa ribansu ko da to in ba ka san luka da kyau ba da usul da kyau yanzu na ɗan shi'a ko malami kake sai shi kona da kai yanzu kun ga wanda minkin da muke bayani min sai su ce maka ai sahabbai waɗansu sun kafir ba ba duka ba su ga aljanna ba ka zaburo sai a a a sai ce maka mi Allah ya ce karanta aya ta cikin suratul fathi karshen suratul fathi محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kana takama da kai ustazu na ka fahimci sunna sai a ce to minhum allati in baka yi karatu ba in baka sani ba sai aka daka cikin rami kaga ko da ne shakka suka sa ma cikin aqida ai sun ki maka illa amma idan zaka tattauna da shi sai ka ce to minhum sai ka tambaye shi nan min ma'ana goma sha biyar take dauka a wajen malamin lugha kai wace ka dauke ta yana jin haka ya san ya shiga hannu nan wagga milli bayanin jinsi ce fashtani burrijisa min al'ausani a nisanci kazamta min al'ausani miliyan min al'ausani daga gumaka kenan sashen gumaka ya halatta abota mishi ba kazamta ba ne lahiyar ausani to nan minhum bayaniya ce la tabi'idiyya don haka wallahi ahli sunna mu tashi ba abinda za mu iya yakar mutane da shi sai karatu riga ba ta raba ka da makiya rawani bai raba ka da makiya cin zanzana da kan hari da sakin kabla san bai isa akwai waɗanda dole sai da dalili za a karya su domin wanda adda mabiya ana son ka kare mabiyanka sannan kuma mabiyan shi su gane gaskiya su dawo su bi gaskiya to sai da ilimi amma mun dauki ilimi wasa to kaji huruful ma'ani abin da kawo mu nan da sun kace ma khalat min mula'imatil mushabbah bihi aw al mushabbah aw ahyanan ta'ti bi ma'anal waw ba kullun na ba ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وسنكتنا أو بمعنى الواو وأشد قسوة وسنكت أو هنا للتنويع بعضها كالحجارة بعضها wato ashaddu qaswa an gane ko wasu kuma suka dauke ta au a wani wuri za ta zo bi ma'ana wawu ina fata an fahimce ni uzran aw nuzra qur'ani uzran yanke gargadi ne aw nuzran ko komi yanke uzur ne ko gargadi dukkan su qur'ani ya zo da su ba sai ko mun fahimta ba to da haka bayyuwa ilimi ya zama babu ka'idodin ilimi a tattauna a gane juna sai dake ta hayaniya shi ko duk makaranta ulumul ala ba ina maimaitawa ulumul ala kin nan guda 11 ka tsaya ka fahimci ka'idodin su kakkai gaugawa mutumin da ya san ulumul ala a shekara biyar yayi karatu na shekara biyar zai fi mutumin da bai san ulumul ala ba shekara 40 yana karatu saboda shi karatun shi wannan bisa ga ka'ida ne ya sa abin da ake tattaunawa shi ko wannan karatun shi na fassara ne abin da aka gaya mai shi ne yake faɗa nuska ce mukarrara la yuqaddimu shay'an wa la yu'akhiru shay'an la yusakkiru mutaharrikan wa la yuharriku mutasakkinan mu ga baka mu gaskiya ɗan uwa yace to ka'ida ta 20 tun da lokaci yayi la yu'tabaru tarshihu wat tajridu ba a amfani da tarshihi a ce wannan isti'ara ce tarshihiyya ko tajridiyya illa ba da an tatimma isti'ara sai an kare isti'ara bayan ta cika bistifa'iha qarinatiha sai ta samu qarinata lafziya wadda an faɗe ta aw haliya ko ta hali sannan sai a ji zuwa ga zikru ma yula'imu al-mushabbah ko al-mushabbahu bihi walihada yace don saboda wannan ne la tusamma qarinatuhu tasrihiyya an gane ko qarinatu tasrihiyya kenan qarina ta isti'ara tasrihiyya ba a kiranta tajrida ba a kiranta tajrid domin ita qarina ce sai bayan qarina ta zo sannan ake samun ma yula'imul mushabbaha wal mushabbahu bihi wala qarinatul makniya tarshihan ita ma qarina ta makniya ba a kiranta tarshihi don mi don saboda sai isti'ara ta cika sannan yuzkaru ma yula'imul mushabbaha wal mushabbahu bihi kenan qarina daban sannan kuma zikru ma yula'imul mushabbahu aw al mushabbahu bihi daban kun ji abin da sun kaci to ga dukkan alamu awanmu ta ƙare sai darasinmu na uku insha Allah ta'ala shi ma cikin isti'ara ne amma za mu yi haƙuri mu je daga baya sai mu zo mu ƙarasa shi insha Allah ta'ala sannan kuma mu ɗora a kan inda ya kamata mu tashi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh